الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدشيقة بركاته كتاب التوحيد أدرس من 21 babi na 21 babu ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillahi ta'ala sabon babi ne mun yi wani abu makamancin sa a baya wannan babi ne da yake nuna mana cewa annal ghuluwa wuce gona da iri fi quburis salihin a kabarurrukan mutanen kirki mutanen kirki aje a wuce gona da iri wajen girmama shi ake yin abin da shari'a ba ta yi umarni ba hakan yusayyiruha authanan tu'bat zai iya sa kabarurrukan su zama gumaka da ake bautawa zai sa ya zama kaman wajen bauta ne sai kaga ana bautawa kabarin min dunillahi kuma bayan Allah to da duk girman mutum da darajarsa da girmansa sa kabarinsa ana masa mu'amala ne irin yadda shari'a ta faɗa a yi shari'a ta faɗa an je makabarta za a yi ziyara za a yi sallama ne wa mamacin da shi ka tafi gaisarwa da kuma sauran mamata na makabartan gaba daya kaga idan Allah ya azurta mutum zuwa garin Madina zai tafi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya halatta ka nika gari ka tafi ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka nika gari ka tafi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to in ka je masallacin annabi za ka ziyarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurinsa akwai ribar kafa akwai abubakar da umar duk sai ka hada su kai musu sallama daga nan za ka tafi sauran makabartu kamar quba zai ba quba ba kamar baqi' wanda tana kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ziyarci waɗanda suka rasu na sahabbai irin su Abu Huraira irin su Uthman irin su Aisha Allah ya kara musu yadda da manya-manyan sahabbai da suke cikin Baqi al-Gharqat wanda har yau ana binne mutane a gurin to ba a so kabarin mutumin kirki a yi wani abu sabanin wanda ake wa kowane kabari yin hakan sai sa ana bauta masa kuma ya faru da yawa ya faru da yawa in ba ku manta ba a darasinmu na can baya suratul nuh wayannan mutanen ya gusa wa ya auka wa nasra wayanda mutanen kirki ne na gari mutanen kirki ne na gari da suka rasu malaman garin suka ce me suka ce a yi hotunansu a saka a guraren da suke aka sa hotuna a gurin su wannan mutanen kirkin sun saka hotuna da niyya mai kyau da niyan cewa ake tuna su na'am a tuna mutumin kirki a yi masa addu'a wannan abu ne mai kyau abu ne mai girma yana da kyau su sun yi da niyya mai kyau amma ko kai abu mai niyya mai kyau abinda shari'a bata umarce ka ba zai haifar da bata su wannan malaman ɗaliban waɗannan manyan malaman da suka yi wannan aiki din sai suka rasu bayan su rasu waɗanda suka zo bayansu sai suka ci gaba da bautawa suka mai da wajen gurin zama gurin bauta ya zama har ana bautawa mutanen cikin waɗannan kabarurruka din to haka a nan gurin saboda mai saboda wancan malaman sun tafi jahilci ya yi yawa ba san manufan da aka yi ba duk da cewa manufa ce mai kyau amma aikin ba shi da kyau daga baya aka zo aka yi ta bautawa saboda babu ilimi ba wanda zai iya hana su ba wanda zai iya yin bayani malaman da suka yi ko kuma masu ilimin ko ɗalibansu sun tafi to nan gurin malam da ya kawo wannan babi ɗin kamar yana da alaƙa da wancan babin cewa wuce gona da iri a kabarin mutanen kirki a wajen girmama su saboda tuna ayyukan kirkinsu to yana sa a wajen ya zama kaman magabarta sai malam ya bude mana da hadisin wanda imam malik ya kawo shi a cikin muwatta yake cewa rawa malikun fil muwatta imam malik a cikin muwatta ya ruwaito hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad Allah karka sa kabari na ya zama wani guri kamar gurin da ake bautawa gumaka karka sa kabari na ya zama gunkin da ake bautawa annabi yayi wannan addu'a ya roƙa sallallahu alaihi wasallam a zo wurin kabarinsa ana ɗaga hannu ana cewa ya rasulallah ka biya min bukata na ya rasulallah ka yi min kaza to Allah annabi yayi wannan addu'a din zamu gani shin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam an karba ko kuma ba ta karbu ba ana bauta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi addu'a saboda ya san za a nemi ayi haka kuma ba a je gurin kabarin annabi ma kamar anan gurin muna gani ana bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa annabi mai ce mai mai mai yayi rashin lafiya ne annabi mai biyan bukata ne a daga hannu a roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai fadi zai ce ya rasulullah ce ya rasulullah haram ya Allah ake fada kuma mun tashi kan shirkoki kalmomi na shirka ta zama al'adar kasar mu ta zama wata irin al'ada a cikin yarurrukan mu mutum yana ikirarin sunna yana da da'awar sunna amma in yana magana za ka ke jin kalmomin shirka a bakinsa wanda dole kuma mu yi ƙoƙari don abu ya saba kan harcenmu ba shi yake nuna kuma za mu ci gaba da yin haka ba za mu yi ƙoƙari mu koyawa harcenmu abin da yake da dai yauwa misali dan Allah dan annabi wannan kuskure ne ana yin abu dan Allah ne kadai ba don kowa ba kai in za ka yi abu ka yi don Allah kadai ba don kowa ba to ba a bambancewa sai a yi ta haɗa kalmomin shirka a ciki shi sa ka saba wa bakinka girmama Allah kadai a lamarin karka yadda ka zama da kana yin shirka a ciki to kaga annabi sallallahu alaihi yayi wannan addu'a sannan ya ce ishtadda ghadabullahi fishin Allah ya tsananta ala qaumin a bisa mutanen da ittakazu qubur anbiya'ihim masajida wanda suka diki kabarin annabawan su masallatai ya zaman ana bautawa bauta musu fishin Allah ya tsananta wannan nuna wannan nuna al'amarin babba ne mai girma aje ana bautawa annabi ana kiran sunansa sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba ma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu har wani har wani wani mutum ma ana kiran sunansa a ce shi a ce matsalan al'umman nan ma saboda ana zagin sahabbansa ne ba fa annabi ba fa wai wani wali wai saboda ana zagin sahabbansa dan haka duk matsalan da al'umman nan take ciki wannan shine abin da ya faru an taba waliyai waliyan nan kuma sune masu yaye damuwa sune masu kaza an an ba su sifan Allah subhanahu wataala annabawa ma sai sun ci alfarman waliyan nan kaji ba abin da ake faɗa wanda annabi ɗaya ya fi dukkan waliyan duniya annabi ɗaya duk wani waliyin duniya da aka yi shi annabi ɗaya ya fi shi balayar ka ce waliyi annabawa suna cin alfarmansa to Allah kaɗai ake roƙo kabarin annabi sallallahu alaihi an je sallama ake assalamu alayka ya rasulullah kai masa addu'o'i ka wuce gaba shi za ka yi wa addu'a ba shi za ka roƙa ba ka dawo kabarin sai na abubakar ka yi ka dawo kabarin sai na umar ka yi kisa annabi sallallahu yake cewa in za ku yi salati ku yi salati a gare ni a duk inda kuke domin duk inda kuke ku yi salati za a isar min za ta same ni salatin wanda ya tashi je madina da salatin wanda ya wa annabi a nan gudun ba su da bambanci ba su da bambanci ka ce ma in ba ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati ba ba kana rage darajar annabi ne ma annabi ya wuce duk wannan abin da kake faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa fushin Allah ya tsananta ya yawaita to wannan hadisin akwai fa'idodi na farko annabi yayi addu'a wannan addu'an ubangiji ya karba masa ita ya karba masa isa ya samu Allah ya fitar masa da wasu bayin Allah waɗanda suka zo suna yi wa kabarin annabi hidima wanda duk wanda zai zo gurin da ya shirka suna hana shi wannan amsa addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka samu protection ne da ba ma wanda yake da accessibility da zai shiga ya tsaya kan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai je gurin zaka zo kusa da shi amma akwai katangu da sojoji da waɗanda suka tsare wannan addu'a ta annabi ba za a je a bauta annabi a gurin ba yadda sauran annaba aka samu an yi ta bautansu an yi ta kaza an yi ta kaza banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa masa yasa fushin Allah ya tsananta Allah yana fushi irin nasa ba irin namu ba wannan annabi ya tabbatar mana yana yi kuma haka kuma Qur'ani ma ya gaya mana wa ghadiba alaihim la ya fushi a gare su ghairil maghdubi alaihim Allah ka tsare mu kar mu shiga cikin al-maghdubu alaihim wanda kai fushi a gare su Allah yana fushi ga mutane irin yadda ya dace da shi ba za ka siffanta shi da irin fushi namu ba da muke fita hayyacinmu muke kaza la shi dai ya ce yana yi shi ya san irin nasa Allah fa'ala mu ba mu sani ba ya ne fushi a garka Allah fa'ala kamar yadda yana yarda ba irin yarda ta mu ba da yadda gobe za ka iya fasawa wal ibn jarir bi sanadihi an sufyan daga ibn jarir da sanadinsa daga sufyan an mansur daga mansur sufyan ibn uyayna ake nufi an mujahid daga mujahid ya kawo faɗin Allah madaukin sarki a fara'aitumul lata wal uzza wai ba kwa ganin lata wal uzza ne lata da uzza mutanen kirki ne mutanen kirki ne bayan Allah salihai ne qala yana fassara mana ayan ibnu jarir at-tabari yake cewa kana yaluttu lahum as-sawiq mujahid yake cewa ai shi lata din nan mutumin kirki ne ya kasance yana kwaba musu gari da ruwa da dibino gari ne da ruwa gari ne za a same shi a saka masa dibino a sa masa aya a saka masa kwakwa wasu abubuwa dai haka za a hada sai a markada shi idan aka markada shi sai a saka ruwa wannan dibino din shi ne zai saka masa zaƙi ya zama kamar suga sai a saka masa ruwa sai a saka shi a kan iska iska sai ta kada shi idan ka sha zafin rana in aka baka kofi ɗaya ka sha za ka ji daɗinsa da mai za mu fassara shi kunun zaƙi ko tsumi amma dai kunun zaƙi ya fi to shi wannan latarin aikin da ya kasance na yi lokacin da alhazai za su zo aikin hajji bakin duniya sun zo shi kuma sai tara hanyar da alhazai suke wucewa su tafi makka sai ya ta tara wannan ruwan yana ba su kuma aikin alkhairi kenan mutumin da ya mutu yana wani aikin alkhairi ai mutumin kirki ne to da ya mutu yana yin wannan aikin lata wal uzza kenan shi lata din to ya luttu lahumus sawiq ya kasance yana samun gari yayi ya saka musu fa mata sai Allah ya musu masa rasuwa fa akafu ala kabari sai aka ji kan kabarin sa kawai ana tsana zama sai a zo gurin kabarin sa ya kaga mutumin kirkin nan kaga me kaza din nan a zo kabarin sa ana ta zama وكذا قال أبو الجوزاء حكى أبو الجوزاء شما يفعل عن ابن عباس ابن عباس كان للتسوق للحج للحجاج يا كسن للحاج يا كسن شي yana yin kunun zaki na gari ga alhazai yake raba musu wa ibn abbas radiyallahu anhu kala daga abdullahi dan abbas yake cewa to wannan shine aikin da suke yi shine aikin da suke sai suna zama kan kabarin sa daga nan sai aka zo aka mai da shi ana bauta masa in bukatuwar mace ta sai a je kabarin lata sai a roƙa a ce wannan matar shekara bakwai ba lafiya ka yaye mata a'a ta bata aihu ba ka bata aihuwa sai a tafi kabarinsa ana yi kaga asali ya aka yi asali an je kabarin ne ana zama daga baya aka zo ana bauta masa to a je ake zama a kabarin mutanen kirki ana nuna aikin su bayan sun mutu ana ta kamba ba su ana ta kaza zai sa su zama abin bauta kamar yadda shehu abdulkadir jilani mutumin kirki ne mai ɗariƙan ƙadiriya ko annaba shi yazo yace ga kadarika ta ba ma mutumin kirki ne bawan Allah kaga rubuce rubucen sa ba shi da matsala jami'ar musulunci ta Madina ta yasa an yi rubutu ina jin ko PhD ko ko master's thesis akan akida ta Shehu Abdul Qadir Jilani akida ce ta Ahlus Sunna gangariya amma wanda suke bauta masa fa yanzu akwai har tattaki ina ga nayi mana magana tattaki ko tattaki da ake ko sati sati ne a fiskanci kabarin shehu abdulkadir jelani a yi wannan tattakin a karanta ayatul kursi a karanta wane ne kuma a roƙe shi daga mutumin kirki ne kirkinsa ya sa kan ba shi har ya wuce gona da iri har ƙarshe yanzu an dawo ana bauta masa ana bauta masa sunan kuskure ne babba bata ne shirka ce ga Allah subhanahu wataala to anan gurin daga Abdullahi dan Abbas yake cewa la'anar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratul qubur Allah ya tsine wa mata masu zuwa makabarta Allah ya tsine musu wanda za su tafi makabarta su je ziyara su je su yarci makabarta wal muttakhizati alaiha al masajid was sudud da kuma wanda suke yanzu nan category na farko mata masu zuwa ziyara makabarta ba sa zuwa an haramta musu zuwa makabarta to kashi na biyu wanda aka tsine musu wal muttakhizina alaiha almasajid wassuruj wanda kuma suke daukan kabari a mai da shi masallaci ko aje ayi sallah a gurin ko aje a roki gurin a roki ayi ibada a gurin eh ko ake neman yayewan bala'i ko ma a gina masallaci ake yin su dan a nemi dan a nemi wata falala ai wannan kabarin wanda mutkirki ne dan girman sa ma bari mu gina masallaci a jiki sallar tafi tafi tafi girma wasuruj da kuma wanda suke zuwa makabarta suna saka abubuwan haske suna saka abubuwa na fitiltilu na fitila na haskakawa saboda girmama mai kabarin nan masu kabaruka nan kabarin mutumin kirki ne ba da sa fitila dan a gane kowa ya zo ya san kabarin wani ne a'a dan haskakawan yana akwai wata falala aje ayi wannan duk Allah ya tsine musu wannan yake nuna cewa ya halatta masu zunubi masu zunubi a dunkule ka tsine musu a dunkule fa wanda suke yin ta'addanci wa ubangiji mushrikai masu shirka yan bid'a ce Allah tsine wa yan bid'a da ya halatta Allah tsine wa mushrikai a dunkule tunda Allah ya tsine wa mata masu saba masa wajen ziyara ziyaran kabari annabi ya hana kar a ziyarci ka makabarta la'anallahu zawaratul qubur a wata riwaya da kuma wanda za su riki kabari masallaci dama mutum ɗaya ne ba a tsine ba za ka nuna mutum ɗaya ka ce wani Allah tsine masa haramun ne wannan ba ƙidar mu bane amma in akwai su masu yin wani irin sabo ya halatta a dunkule su lokaci guda a yi musu tsinuwa to saboda haka ziyarar makabarta magana mafi inganci ga mata ga maza mustahabbi ne sunna ne ga mata magana mafi inganci shine haramun ne mata su zai ci makabarta su tashi su ce yau gashi za su je makabarta za su gaida za su za su zirce su wannan banda mata amma an zo wucewa za a wuce yadda kowa zai ce assalamu alaikum ahlul diyar minal muslimin wal mu'minin wayanda insha Allah bikum lahiqun suna cikin mota za su yi ko a kafa ne aka zo a wuce za su yi amma su tashi daga nan za su tafi makabarta su shiga wannan an hana su har ma an tsine wa masu yin haka saboda suna da rauni ba sa controlling kansu dan abu kankani za su hau kayi mutumin banza kaɗan daga ya ɗora su cewa wannan babban kabari ne na mutumin kirki ne jibi za su koma su je su roƙi kabari musamman matan da ba su da mafadi a gida sai ka ji sun je suna bautawa kabari yasa annabi ya tsine musu shi yasa jumhurin malamai gaba ɗaya malik imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad duka suka ce ziyartar makabarta makaruhi ne yamma babu hanifa shine yake ganin cewa babu laifi za su yi ziyartar makabarta shek ibn bas Allah ya masa rahama shi da ya zo kan matsalar sai yake cewa magana mafi inganci ba magana makarhanci ba ne haramun ne saboda tsinuwa da aka yi a ciki an tsine musu masu zuwa makabarta ziyara mace ta tashi ba za ta fi ziyarar makabarta mace tashi ta tafi hubbarin shehu daga nan har zuwa sokoto wannan duka haramun ne don haka annabi sallallahu alaihi ya yi tsinuwa akai wannan babi din akwai fa'idodi da yawa a cikinsa sa fa'ida ta farko na hada duka fa'idodin babin ne kawai zan karanta mana fa'ida ta farko nufin zuwa kabari don ka don girmama shi wannan shirka ce komi kusancin mai kabarin zuwa ga wajen Allah ka tafi don ka girmama shi don ka bauta masa wannan shirka ce shi sa ziyaran kabari aka suka shi uku ziyaran kabari aka suka shi uku na ɗaya ka tafi makabartan ko ziyaran kabari don ka masa addu'a ka yi wa ‘yan makabartan addu'a misali mahaifinka misali mahaifiyarka misali wani malaminka misali wani mutumin kirki misali wani abokinka misali wani ɗan uwanka wani ɗanka duk yana makabarta an kai shi kasan makabartan da aka yi ka ce yau zan je ziyaran kabarin wani makabarta sai ka tashi ka je kawo kan kabarin ɗan uwanka na kusa da kai ka masa assalamu alaika ka masa addu'a Allah ya gafarta maka Allah ya ji kanka Allah ya fi maka kurakuranka sannan kai wa sauran mutanen magabartan addu'a irin yadda shari'a ta faɗa wannan sunna ne mustahabbi ne wani shi ne kashi na farko kashi na biyu ka ziyarci makabarta don ka roƙi mutanen makabarta ko su shehunne ka roƙe su su yaye maka damuwarka su yaye maka kaza wannan kuma shirka ne wannan shirka ne sai na uku ka je makabarta ba don ka musu addu'a ba ba don ka yi wa kanka addu'a ba ka je don ka yi ibada a gurin saboda guri ne mai girma mun gane na uku na an gane shi misali yanzu wanda suke zuwa hubbarin shehu dan fodiyo sokoto wanda suke zuwa hubbarin shehu dan fodiyo da sokoto kaga dukkanin ba inda zaka ba mutum uzuri duk a fiska guda uku din har wanda ya je dan ya masa addu'a ba za ka ba shi uzuri ba wa zai gaya min mai dalili na? a eh yawwa saboda nika gari ne saboda na farko nika gari daga nan har sokoto wannan haramun ne na biyu ka roƙe shi wannan shirka ce ka je ka yi addu'a a gurin kuma bidi'a ne an gane abubuwan guda uku ba guda uku na farko ka je ziyartar makabarta misali a nan anguwanku akwai makabarta wanda ba sai ka nika gari ba da kafa za ka iya tattakawa a yar mashin ɗinka har ka je ka dawo ka je ka yi ziyara wannan yana da kyau yana tunatar da mutane lahira akwai lada a ciki amma fa addu'a za ka musu domin su suke buƙatanka kai baka buƙatansu ba abin da za su yi maka babu wani wanda ya mutu zai maka wani abu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya shi kuma wannan shine kashi na farko ya halatta kashi na biyu ka je ka gurin ka roƙe su ka tafi kabarin shehu shehu biya min bukata na ka je kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka yaye min damuwa ta wannan shirka ce kame da shi Allah kuma annabi ya tsine sai na uku ka je ba komai zaka yi ba ba addu'an zaka yi ba ka yadda roƙo haramun ne ka roƙi wanda bike wanda yake mace haramun ne sai ka ce kawai ai tunda shi mutumin kirki ne bari in bautawa Allah a gurin zan samu lada ko zan samu ɗaukaka sai ka yi sallanka a gurin ko kuma ma ka gina masallaci domin da wanda ya je sallah da wanda suka gina masallaci duk ɗaya ne duk sunansu masallaci duk Allah ya tsine musu wannan shine kashi uku na ziyartar makabarta an tabbatar mana da sifa ta fishi ga ubangiji irin nasa sannan haramcin gina masallaci akan makabarta haramta yin sallah a makabartan a wajen kabari ko da ba a gina masallaci ba haramun ne ka je ka yi sallah a gurin halaccin tsinewa fasikai generally ce Allah ya tsinewa azzalimin gwamnati Allah ya tsinewa azzalimi sai ka dunkule shi kawai ka bashi kowane azzalimi Allah ya tsine masa wannan ya halatta amma ba za ka nuna azzalimi shi kadai guda ɗaya ka kira sunan ka tsine masa ba wannan ba aqidar mu bane abu na biyu haramcin ziyara ga mata mun riga mun faɗa magana na gaskiya shine haramun ne mace ta ziyarci kuma kabarta ta yi addu'a duk wanda yake da shi ta masa addu'a daga gida haramcin rike masallatai kabarurruka zama masallatai ko kuma a sa musu fitilu haramcin barna da dukiya dukiyarka ka barnatar da ita abin da ba shi da amfani wannan haramun ne kamar me kamar wanda suke tafiya makabarta din su saka fitilu a sassaka fitilu wannan fitilun an sa su ne fa dan girmama kabarin to ba abin da zai maka fitilan ba za ta yi wa mai kabarin amfani ba kai ta ina za ta maka amfani amma yanzu misali makabartun da aka san masu gadi ana yi musu barazana barayin satan hannun mutane da kan mutane da hantoti da sauransu da satan jarirai sai aka je aka saka sola aka kewaye gurin don duk dan banza in ya zo a gan shi wannan babu laifi wannan ba a yi ne don ibada don wani abu na kusan neman kusanci ga Allah ba an yi ne don security kamar yadda security gurin ko da ba za ka ba shi torch light nan ba irin wannan ake faɗa ba ana nufin wanda za je su saka don neman kusanci ga mamata din wannan duk abin da ake faɗa Allah ya tsare mu gurin mu babu shi da yawa wanda inda ake yin kuma da nisa babu babu su a gurin mu Allah ya mana jagoranci wannan shine darasi na yau insha Allah sai bayan sati biyu kuma in mun gama dan tafiye tafiye da suke gaban mu Allah ya mana jagoranci wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun kara ne